na'am matsala na'am alghayatu qila mantuqun to kaga wasu sun ce alghaya mantuku na faɗa ɗazu dama fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad thumma atimmu siyama ila al-layl kilahuma ghaya ko to wasu ka ce a wannan mantuki ne mafhumin shi sai ka ce a ai wata cin abinci bayan tabayyun din wannan mantuki ne nasi kararra ya faɗi kar a yi shi ba mafhumi bane saboda karfin sa wajen ya wuce su bar shi kawai a matsayin mafhum
والحق ya ce wal haqqu mafhumun ويتلوه الشرط watan amma mafhumun to tunda aka ce maka qila mantuqun wal haqqu mafhumun wa yatluhu shart da Allah me aka fahimta anan
والحق أنه مفهوم na'am wait wa wa yatluhu shart abinda muka fahimta huwa a'lal mafahim jami'an نعم نعم إيه ko ba haka ba نعم huwa a'lal mafahimi jami'an Na'am.
tunda al-ghayatu qila mantuqun wata ina son mu mu appreciating din uslubin mukhtasar din ko مم.
ba sai ya ce maka a'lal mafahimi al-ghayatu ba مم.
ko alghayatu qila mantuqun نعم wal haqqu mafhumun نعم wa yatluhu ash-shart نعم ma'ana dhalika anna a'la al-mafahimi jami'an نعم alghaya wa yatluhu ash-shart fa sifatu al-munasiba نعم kaga an cire asifa sifatun la tunasibu din nan Na'am.
da Sheikh al-Imam ya cire فمطلق الصفة غير ال- gairu غير al-adad العدد fal adad نعم good فتقديم المعمول لدعوى البيان- البيانيين نيين إفادته إفادته الاختصاص الاختصاص.
فتقديم المعمول زيدا ضربت لدعوى البيانيين saboda malaman ilmul bayan balaga suna cewa yana nufin ikhtisas مم.
wata in an ce zaidan darabtu yana nufin ka keɓe zaidu da duka ko saboda kaddamarwan ya saba da darabtu zaidan yumkinu annaka darabta ghaira zaidin aidan amma idan kulta zaidan darabtu ya dullo indal bayaniyyin kamar yadda zamu ga maganganun su malaman usul a gaba ya dullo indal bayaniyin ala annaka lam tadrib illa zaidan ko نعم wa khalafahum نعم وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان والاختصاص su suka ce ba la yufidul ikhtisas inji ibn al-hajib da abu hayyan na'am نعم والاختصاص الحصر خلافا خلافا للشيخ للشيخ الإمام الإمام يا صعب ده mahaifinsa yace al-ikhtisasu shine al-hasr qaulin jamhur kenan da al-ikhtisas da al-hasr abu ɗaya ne amma shi al-sheikh al-imam sai yace mene حيث حيث أثبته أثبته وقال ليس هو الحصر to good حيث أثبته ya tabbatar da ikhtisas din amma yace ikhtisas ba shine hasr ba saboda ikhtisas bayan Allah nan sun yi masa sunna aiki sun yi wa addini aiki ya ce ikhtisas ya tabbatar da hukunci akan almantuktin lakin na sakata anil maskut sakata anil maskut lam yakul fihi shay'a ya tabbatar da shi akan mantuk ya tabbatar da keɓancuwan shi da shi amma sakata anil mantuk lam yakul shay'an anil mantuk khilaf al hasr al hasr ya tabbatar shi da shi alal mantuk kuma ya kore shi alal anil maskut نعم ko ba haka ba so da haka shi bai yadda a ce ikhtisas da hasr abu ɗaya bane Allah ya saka masu da alkhairi مسألة na إنما wai ina son mu ji lokacin tafiya break ne na ga mutane na ta gengedi ina lura
إنما قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر وأبو الآمدي- إسحاق الشيرازي نعم.
al'amidi a'a a'a ai ka za ka tsaya nan نعم za ka tsaya a'a la tufidu al-hasra karshen maganin kenan نعم إنما لا تفيد الحصر a'a innama qala al-amidi wa abu hayyan لا تفيد la tufidu al-hasra a wajen waɗannan biyu la tufidu al-hasr ba yana nufin ya sun fitar da shi daga mafhumul mukhalafa ba domin ifadatul hasr kimman mafahimul mukhalafa kenan نعم نعم ko Amma to ana la faɗa- tufidul hasra amma dai suna nan Eh.
tufidul mafhum al mukhalafa to good wa abu ishaq ash-shirazi إيه.
والغزالي.
والإلكياء.
wal ilkiya al harrasi zamil al ghazali fi talab inda imam al haramain نعم والإمام الرازي wal تفيد imam تماماً.
wal shaykh al imam wal shaykh wal imam wal shaykh al imam shine daidai Na'am.
wal imam wal shaykh al imam نعم نعم ma'ana da arrazi din da babansa نعم.
tufidu fahman نعم watan tufidul hasra fahman la nutqan نعم amma ya ce wakila nutkan wasu ka ce ai tufidul hasra amma s- tana cikin mafahimul mukhalafa kamar abin da muka karanta wasu ka ce a a tufidu nutkan saboda haka shine ma kila innahu mantukun ai bil isharati da muka karanta a Na, baya na.
wakila nutkan wasu ka ce a a tufidu hasra wa tufidu nutkan saboda haka an fitar da ita gaba daya daga cikin mafahimul mukhalafa a wajen wanda suka ce tufidu nutkan
وبالفتح الأصح al a- a- a- ka- sai ka karasa وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع فرع إن far'ul المكسورة far'u innal maksura good ko far'ul maksura ko far'u innal maksura duk ɗaya ne far'ul maksura daidai ne wadihi ne wa bil fathi watan annama al asahu fiha ita anna din far'u innal maksura saboda haka duk ma'anan innama shine annama za ta yi wa min thamma Wai, idda wai.
azza makhshari ifadatahu al hasr shi ma annama to dan مسألة Allah a huta daga nan min al-altaf al-lughawiyya ba minti 15 sai a ci gaba min al-altaf huduf
قال الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي اوكي تو السبكي نعم.
مسألة من الألطاف من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عن ليعبر عما في الضمير وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر ma sha Allah min al-altaf ay min al-altaf al-ilahiyya الله
آه، بمنحه التي لا تحصى ولا تستقصى حدوث الموضوعات اللغوية da Allah subhanahu wataala ya bamu wannan alqawalib din almawdu'at din lugha din yaran lafazin halshen ya abbara maka ka kaddara da ba lugha ka kaddara bebe irin wahalan da yake sha dan yi bayanin abin da yake so ko ko ma ka ce wanda baya jin yare in wanda baya jin yare ya zo yana bai sanya bayanin abin da yake so sai ya wahala sai ya awa yana sanya bayanin abu ba a gane ba ko so da haka min al-altafi huduthul mawdu'ati al-lughawiyya li yu'abbara biha li yu'abbara amma fi ad-damir wa hiya afyadu min al-isharati shine misali bibi din ko inda misali da ishara za a yi da abu da yawa ba zai iya bayyanuwa ba wal misali wa afyadu min al-misali ba isar الله اكبر Mm.
وهي الألفاظ الدالة على المعاني وهي الألفاظ الدالة على المعاني واضح جدا وتعرف وتعرف بالنقل تواترا أو آحادا وباستنباط العقل Good.
من النقل و... وباستنباط العقل ميمكن أو آه ميمكن باستنباط العقل من النقل إيه وباستنباط كو أو باستنباط العقل من النقل watan ya ake sanin wannan kaliman luga ce ya ake sanin luga ya ake sanin lafazi ya ake sanin lugat ya ce to yanda ake sani shine ko bin naqli tawaturan wato ya zama an naqalta ne tawaturan aljammul ghafiru an aljammil ghafir aw ahadan ko ko bin naqli ahadan wasu mufradat din lugha din ba za ka iya kawo hujjan cewa an nakalce su bit tawatur ba sai dai bil ahad aw bistin batil aqli minan naqli ka karasa la mujarrad al aqli نعم لا مجرد العقل good أو باستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل نعم.
العقل وحده لا يهتدي إلى اللغة أما استنباط العقل من النقل يا يا كينان الكاتب الكاتب kasancewa na san ismul fa'il a nahau ko ban san ma'anan katibu ba daga jin wannan na san yana nufin wanda ya yi rubutu ne ka kaddara sai na zo na ce atrasa al'itrisu attakarasa atrasatan salikatan atrasa al'itrisu attakarasa atrasatan salikatan a nan a nan baka san ma'ana abin da na faɗa ba amma fahimta anna hunaka fi'lan wa anna hunaka fa'ilan ismuhu al-itris qama bi fi'lin hadha al-fi'lu huwa al-atrasatu wa naw'ul atrasa atrasa salika ko wa auqa hadha al-fi'la ala t- takrasa ala takrasi kenan ko ko ba haka ba kaga akwai wani qadr na fam taimake ka allazi fahimta mallazi dallaka ala mallazi afadaka mallazi a'anaka lilwusul ila hada alfam istinbatul aqli min an-naqli saboda naqli din shine wannan kara qawalib din lugawiyya da ka riga ka san su ko ko doctor an fahimta sosai to saboda kaga ashe yumkinu an nastafida an nafhama al-lughata min istinbatil aqli من النقل لا مجرد العقل العقل وحده لا يستطيع ذلك yace an yi kisa yawa a dawo da jaluta aka ce ai an bata karatun ne ko kasala dawo da jaluta so da aka yace to an yi kisa ne
نعم ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل na'am ai sai ka karasa كالكلمة Mhm.
فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء الحروف كأسماء حروف الهجاء أو مركب sune muhammad good au murakkabun shine karshen magana au murakkabun نعم zan so a ce da allo a nan wajen bayanin wannan a'a ba sai da allon ba zan yi a hankali alkalimatu a sama ku rike ta alkalimatu ku rike ta ita kadai to a yi tashjiri sai a ce ma'anan daya gefe daya ma'anan gefe daya lafzun ba ta kasu kashi biyu ba shujjirat ila ma'anan wa lafz al ma'ana shajjirhum aidan ila juz'iyyin wa ku- aw kulliyyin wal lafzu shajjirhu ila mufradin wa murakkabin نعم wal mufradu shajjirhu ila musta'malin wa muhmalin wa intaha at-taqsim يا سلام mufrad mustamal muhammad
shikenan abinda da yake so ya faɗi kenan wannan mu gani doctor الكلمة معنى لفظ المعنى جزئي كلي اللفظ مفرد مركب المفرد مستعمل ومهمل نعم شكرا تو
ومدلول اي بم جماعة إذا بقى ما يتعلم.
تو ذاك ما يتاني تو ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة na'am فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب good ko akwai abin da muka bari a mun bar wani abu musta'mal da muhimmal mun faɗe shi نعم good good good good to da kyau da kyau to to to to to da kyau to akwai abin da ba a gane ba so da juz'i kulli da sauransu duk zamu zo mu bayanin su daga baya amma bari mu yi yanzu din al juz'iyyu ma la yaqbalu ta'aqqulu madlulihi ash-shirkata fihi na'am
ما لا يقبل تعقل مدلوله الشركة فيه زيد زيد كو فهو معنى جزئي
mubikar الشركة ma asali معنى كلي الإنسان كو الإنسان يقبل الشركة لفظ مفرد مستعمل كالكلمة مهمل كأسماء حروف الهجاء مركب دك واضحين تو مجي والوضع والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى dalilan ba dalilun ba مم.
ina nufin saura su gyara namu dalilun ne dalilan alal ma'ana مم. ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث as-saymari أثبت- مم.
abbad as-saymari idda'a munasabata al-lafzi lil ma'ana qala duk lafazi kuma yana da gaskiya ta wani fuska shine nazariyatul muhakat da kuka karanta a cikin ilmul lugha in ya ce kalkata dariya kalkalkal ba gashi ba atishawa atishawa cough in ji bature cough tari na
kwaha
koha koha duk dai ga sunan dai ko nazaratul muhakkad saboda haka shi ya tafi akan cewa a'a ai yushtaratu munasabatul lafzi lil ma'ana in ba haka wadan mi bi ayi bi ayi mi'yar bi ayi fadl bi ayi sharaf istahaqqa hadha al-lafzu hadha al-ma'na kenan shi a nazariyar shi ko bai ko bai fahimta yare zai gane me ake nufi sosai kuma an gwada shi ba iyaka ya gaggana aka ce dalan ba ya saki harshe ko aka ce kuma haka ne ma'anan shi aka gaya mashi sunan wani abu a wani yare ya ce to ba dai gane ba amma da yayi kama da dutse kuma ya zama dutse ne a wani yare ba yaren shi ba ya ce da ji na ji abu abu abu shaka kamar dutse kuma ya zama dutsen ne akwai masu baiwa haka Haka su da ta
amma dai ya ce haithu asbataha haithu asbataha ka karanta فق- آه، خلافاً ولا لعباد.
يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث أثبتها tilka almunasaba فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى to mu dai namu ba haka ya faɗa ba amma duk ma'ana ɗaya ne ku ji da kyau a faƙila ai ana ƙoƙarin a fassara magana abbad ne a saimari za ka ce faƙila abin da yake nufi da cewa akwai munasaban shine bi ma'ana annaha bi- a- innaha bi ma'anan hamilatun alal wad'i ai ma'ananta yasa aka sa mata wannan yana kuka bayani kenan sunan eh wakila bal kafiyatun alal wad'i ba ta bukatan a ma sa mata sunan dan dama kawai haka take ba ma sai an yi wada'i ba watan a ya cire wada'in gaba daya a na- fassara na farko aka ce a'a da wada'in amma wada'in an sa shi ne gwargwadon ma'anan gwargwadon ita lab- lab- ma'anan wasu kuma za ce a'a ba ma bukatan wada'i kawai da an faɗa za a gane saboda ƙarfin alaƙan ma'ana ɗin da lafazi kuma an yi siyaga daga ita ne eh kamar an yi siyaga daga daga ita ma'anan kuma kamar ita ne kawai ita kadai ce ba ma bukatan siyagan ba ma bukatan wazo idan da kaji wazo akwai tawazu ai ko ba haka ba da kaji wazo akwai tawazu zaidun wa amrun wa bakrun ijtama'u wa tawada'u ala tasmiyati hadha al-lafzi bi kaza hadha al-ma'na bi kaza ko ba haka ba shine wada mun dai bai ko anna fulanan wada'a fa naqala ila akharin ko shi kuma yace duk ba bukatan wannan ai kawai a- a- a- ma'ana ɗaya kenan hisiya ɗaya kenan bi ma'ana hamilatun alal watsi ja bal kafiyatun alal watsi ba bukatan ma har sai an yi wannan tawadu din fi dilalatin lafzi alal ma'ana wal lafzul mawdu'u lil ma'ana ya Na, faɗi wal- ta'rifin lafz ne kawai إيه. واللفظ لموضوع موضوع المعنى للمعنى الخارجي.
الخارجي لا الذهني للذهني منين المعنى خلافاً للمعنى.
الخارجي ده المعنى الذهني المعنى الخارجي شيني wannan tasbahan haka yanda take a kharij tasbaha a zihin addat din nan na mammatsawa a'a dabino irin na saidatu na ummu salama da take dauka tana sakon kwani tsakonkwani a'a to kaga wannan alma'anar zihini amma fil kharij shine wannan kaza din Ah, al-imam da ya saba ar-razi yana bada misali yace a'a ai alma'anar zihini ne ba alma'anar khariji ba so dan ka hango mutum daga nesa zaka hango ga wani can kaman dutse na'am ko in ya ƙara matsowa sai ka ɗauka tsuntsu ne in ya ƙara matsowa sai ka gane a'a wannan ko wani ts- dabba ne in ya ƙara matsowa sai ka gane mutum ne amma baka san namiji ko mace ba in ya ƙara matsowa sai ka gane namiji ne ya- baka san yaro ko babba ba in ya ƙara matsowa sai ka gane wane ne ashe da, da a ce alma'anar khariji ne daga hango shi daga nesa zaka san menene amma tasawwur ɗinka zihini shine yasa kake ta zaton abubuwa shi wannan falsafa ne kawai na imamun razi ka san shi da falsafa kuma dama amma dai a hakika dai mawdu'un duk da yake a shekul imam ya ce a'a lil ma'ana min haifu huwa so da haka sai ya fita daga khilaf ba maganan wani zihini ko khariji lil ma'ana min haifu huwa daga nesa haka ya kamata ya yi Eh, daga kusan ma dai haka ne min haifu huwa sawa'un azihini ne ko khariji ba wannan itibari نعم وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو وليس لكل معنى وليس لكل معنى لفظ بل كل معنى محتاج إلى اللفظ good ko ya taju ko muhtajin duk yadda ka karanta zai ya zai fita walaysa li kulli ma'anan lafz ba kowane ma'ana ne yake da lafazi ba akwai akwai ma'ani da yawa suna cikin zuciya ba za ka iya me kalar ruwa
kawai ruwa
laisa li kulli ma'anan lafs shine kana bal kullu ma'anan yahtaju ila lafs wal muhkamu ko al muhkamu wal muhkamu al muttadihu al ma'na wadihun jiddan Mm.
wal mutashabih والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه وقد يطلع عليه بعض أصفيائه al mutashabih قد يطلع عليه بعض أصفيائه
قال الإمام واللفظ الشائع لا يل لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول مثبت الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات wannan falsafa ce mai zurfi malamai suna cewa ba da alaka la- la tamarata tujtana fil usul ka san uh, a cikinsa watan ya ce al'imam ya ce allafzu sha'i'u ba zai yi ka zo ka sami allafzu sha'i ka ce kuma ai wannan lafazin ba wanda zai gane shi sai wane da wane alhali kuma lafazin ga yanan kowa kuma sha'i ne ya ce ba zai yi ba to amma yana kokarin yi raddi ne akan wasu falasifa masu nazariyan ana ce musu musbitul hal wanda suke nazariyan cewa akwai abu huwa maujudun fi zihini ma'dumun fil khariji Ah, haka dai wata nazariya ce mai wahala a cikin falsafa suna kokari su su yi magana akan haraka cewa alharaka ba wai dole yana nufin intikal bane to duk kaga alharaka ai kalma ce da kowa ya santa to amma sai su ta mata falsafa saboda suna son su yi magana a cikin sifofin Allah da sauransu to amma wannan magana na imam duk da ya faɗe ta da kyakkyawan niyya a yujibu taharruka zati fi dhihni la fil kharij shine alharaka ma'anan yujibu taharruka zati din taharrukan fi dhihni la fil kharij أيوة نعم an fahimce ni to amma dai malamai suka ce a ba haka bane saboda ai da yawa daga asma'ullahi husna mun san su amma ba za mu iya bayanin ma'anan su ba duk daga sunan mun kalmomi ne shari'a amma ya suke yana bukatan zurfin ilimi dan a iya bayani saboda haka kallabsu shayu kare kunu mawdu'an limanan khafiyin amma a cikin raddin shi ga waɗannan yana da gaskiya amma a hakika mai yuyuwa ne a sami lafazi sha'i'i آه، آه، آه، العاطفة
خفية المعنى kuma الروح أشياء ko lafzun sha'un lakin ma'anan khafi ar-ruh ya wahalar da mutane suna ta wahala akan gano ma'anan shi ko har Allah ya ce musu kulli ruhu min amri rabbi na mas'ala مسألة قال ابن فورك faurak ko furak an fi cewa furak amma dai
والجمهور Ah, اللغة qala ibn furak نعم.
ya ka ta kara saka ce al-ash'ari al-mustabid قال ابن فورك وال... وقال ابن فورك الأشعري a a a wasa nake yi ne wai dan wal jum- wal jumhur na'am اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري وعزي إلى الأشعري good a ibnu furak da jamhur da jumhur suka ce al-lugat tawqifiyya kawai Allah ne ya ilmantar da wa allama adam al-asma'a kullaha shikenan tawqifiyya allama Allah ta'ala bil wahyi to yaya ta zama tawqifiyya shine suka yi wannan aqwal guda uku suka ce ta hanyar wahyi ne suka ce a ta hanyar halqul aswat din ne halqu aswatil lugat halaka Allah aswatil lugat fa fataqa biha lisan al-insani fatakallama biha wasu suka ce a'a al-ilmu daruri allama Allahu al-ibada ilman daruriyan al-aswat fatakallamu biha
tana wuri ko Mm.
to wannan al'ilmu daruri din wani ilimi ne da Allah ya shak- ya saka shi cikin dan adam ya amfani da shi wajen iya istinbatul aswat din da da, da lugat din to wannan shine maganan al-imam al-ash'ari na uku fa uziya ila al-ash'ari نعم wa aktharu وأكثر al-mu'ta- المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها eh to shikenan bi isharatin wal qarinati kat-tifli نعم ya ce mu- su kuma mutazila suka ce istilahiyya ne annasu yastalihuna ne alaiha suna sanin ta ta hanyar ishara da karina kamar yaro karami yadda yake koyon yare kira baba je ka wajen baba sai gane sunan wannan baba an mashi ishara kuma gashi babban shi ne kuma shi ya haife shi sai gane wannan baba ne dauko abinci dauko abinci bi isharatin wal qarina fa yafham anna hada ismuhu abinci na'am ka tifli mm, wal ustazu na'am wa kenan al-isfirani al isfirayini ina son kowa ya faɗi dai sai in ci ce to kaga an haddace mustalahat dinsa wal ustazu القدر المحتاج في التعريف توقيف توقيف وغيره محتمل a Wal- wajensa alƙadru ba alƙadru ne Babu wa.
eh a'a alƙadru eh alƙadru ba wawi wal ustazu alƙadru ba wawi alƙadru almuhtaju fi ta'rifi watan qadr din da ake bukata dan a san na farko din dan a iya sanin kalmomin da sauransu watan su can magabata wabi ulluga din to shi tawqif ne amma bayan wannan to tawqif ne ko istilahi ne ko tawadu ne ko menene muhtamal zai iya daukan kowanne zai iya daukan tawqifi zai iya daukan istilahi zai iya daukan muhakat zai iya daukan kowanne مم. وقيل عكسه wakila aksu wasu ka ce alƙadrul muhtaju litta'arifi shine muhtamal din amma wa ghairuhu tawqifun مم. وتوقف كثير yawwa shi yafi saboda ma ashhattum khalqa samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina abuda مم. والمختار الوقف عن القطع shine afdal وأن التوقيف مظنون tawqif din maznun ne ba wanda zai iya cewa bil yaqin lugha tawqifiyya ne duk da shine qaulul jamhur ne نعم مسألة قال القاضي وإم- وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا to ina son ka karasa tukuna وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام to menene وقيل- isbatul lughati qiyasan مم.
a isbatul lokaci kiyasan shine ba maganin hukunci yanzu ake maganin ita kanta lugha ake yi in ka ce asariku huwa man ya talassasu ko man ya zahabu wa ya suruku amti'atan nasi hufiyatan matsalan haza huwa sariku wannan bashu ya zahabu ilal kuburi wa ya suruku akfana hufiyatan fannabashu sarikun an fahimci wannan to a nan mu kalli dalilin wannan magana a nan idan za ka yi ma nabash haddi yanke hannu ba za ka yi mashi ba ne bil ƙiyasi za ka yi mashi bil asli ne da annahu sarikun so da ka riga ka tabbatar mashi da sarik a ƙiyasin lugha Na haka a wajen hukunci ba ka buƙatan ƙiyasi kuma نعم
ya koma mahkumun alaihi bil nafsi bil nas an fahimta مم.
alhamru huwa ma yuskiru wannabidhu yuskiru وهو fannabidhu khamrun dan haka in zaka haramta nabi ba da kiyasi zaka haramta shi ba zaka haramta shi da nassi ne A nan kuma haka kiyasi ya ɓace gaba ɗaya.
a an fi karfin shi shine ma'anan ma'ana fa'idatul khilaf din idan suka ce la tasbutul lugatu qiyasan to in zaka ce ma nabash zaka yi mashi hukuncin barawo sai dai kai mashi hukunci da qiyasi ka fahimce ni نعم sai dai kai mashi hukunci da qiyasi in zaka yi ma nabi hukuncin khamr sai dai kai mata hukunci da qiyasi ko ba haka ba idan baka ce allugatu tasbutu qiyasan ba amma wanda suka ce allugatu tasbutu qiyasan su sun gama da matsalan tun kafin a zo wajen qiyasi dan haka kawai nassi ya haramta shi
نعم wa qila tasbutu alhaqiqatu وخالفهم la- ابن mun سريج riga mun gama wannan أو تنام wa ibn abi huraira wa abu ishaq qashirazi والإمام الإمام.
وقيل تثبت الحقيقة لا lal المجال majaz watan alhaqiqa tasbutu alqiyas tas yasbutu tasbutu bil qiyas alhaqiqa lal majaz ba za ka zo dan na ce ra'aitu asadan yakhto sai ka ce zaidun mislu amrin fi shaja'ati fa zaidun aidan asadun an fahimta نعم ba za ka ce haka ba saboda ai asadan da na kira zaidun a da na kira amran inda ma kana majazan to tasbutul haqiqatu lal majaz wa lafzul qiyas shine bayanin da عن nayi قولك محل الخلاف ما لم يثبت ta'mimuhu تعميمه bil باستقرار istiqra watan a cewa qiyas din da aka ambata ya watatar da kai da ka ce ai mahallul khilaf anan shine ma lam yathbut ta'mimuhu bil istiqra al fa'ilu marfu'un wal maf'ulu mansubun wannan duk ba qiyasi bane domin istiqra'i ne ko saboda haka ba bil qiyas bane bil istiqra thabata bil istiqra saboda haka ya fita daga cikin wannan a mahallin da muke magana نعم matsala اللفظ mu ci gaba na ga والمعنى mutane da yawa na bacci ba
اللفظ وال اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة shirka wata sharkar kuwa na فجزئي fa juz'iyun wa illa fa kulliyun mun riga mun yi wannan bayanin dazu ko al-lafz wal ma'ana wata anan zai maka bayanin alaƙar lafz da ma'ana ne wanda yake yana da alaƙoƙa guda nawa
أنا دازو أكل a'a a hakika dai To na.
hudu tunda lafz da ma'ana ne su biyu ne so bi tafiya tilal za su zama alaƙar su hudu ko eh mana wannan wanda kai fitar din nan a ba shi ba ba shi ne al-lafz wal ma'ana alaqatul lafz bil ma'ana yanzu ake magana al-lafz wal ma'ana ko dai lafazin ya zama shine ma'anan na'am ko lafazin daban ma'anan daban ko lafazi da yawa su haɗu a ma'ana ɗaya ko ma'ana da yawa su haɗu a lafazi ɗaya ba zai la rabi la khamisa laha kuma fa malamin mantiq ne ai ba san ma babin da ake magana taraduf da su ishtirak da sauransu wai shi aka yi maka Allah, shi shi sulkin nan sai da ya tsara ne zo ya kwafe ko yana tafiya da mutane.
bari a zo zan tambaya al-lafz wal ma'na na'am in ittahada فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي fa juz'iyyun in mana tasawwur ma'anahu shirka mun yi bayani da su zaidun mana tasawwur ma'anahu shirka wa illa فكلي متواطئ fa kulliyun to ga kulliyun zai bayanin sa mutawati'un in istawa wa mushakkakun in tafawata al-kulliyu al-insanu mutawati'un fi zaidin wa amrin wa hindin wa da'din fi zatil insaniyya to mutawati'in mushakkakun ko mushakkikun in tafawata albayadu a cikin al'aj da fenti da nono da farin riga da sauransu mutafawitun fahuwa mushakkakun ko mushakkikun saboda haka mutawati'un in istawa wa mushakkakun in tafawata wa in ta'addada lafazi daban ma'ana daban ba su da alaka wannan ba ma bukatan kawo shi don lazimul fa'ida ko wa in ta'addada fa mutabayinun littafi t